الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الحميد نوع وجه الدين الأول عشرين له وجه الدين الأول shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin daidai ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya dan ba manta ba mun tsaya darasi na nawa ɗari da da sha biyar za mu tashi darasi na ɗari da sha shida kenan babi na ɗari shida da shida hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari biyu da hamsin da bakwai a wannan littafi na babban malami abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah ta'ala wanda aka haife shekara ta ɗari da casa'in da hudu ya bar duniya shekara ta ɗari biyu da hamsin da shida idan ba manta ba mala yake za mu tashi babu halkul ana babu da yake magana akan wato aske gashin mara al'ada shine a sha'arun da fauka farji rajuli wal mar'a gashin da yake kan saman al'auran namiji ko mace shi ake cewa al'ada kana da sana sa'idu bin muhammad al-harbi قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطره wato abubuwa biyar suna cikin alfi'ara wato lafiyayyar ɗabi'a musulunci sarki kamar da ibn azum yake cewa al-murad bil fitra shine al-halatu wal hay'atu al-muhayyatu li ma'rifati al-khaliq wa qabul al-haqq cewa wato abin da ake nufi da shine wani hali ko da ko ne yanayi da tanadi dan mutum ya san wato malikinsa da kuma karɓar gaskiya wa qiyari dinin islam fitra shine inda da Allah ya ji tarakan layin da tifa da na alaiha inda har kayan kafure yanzu kowa da za a kyale ba dora shi akan kowace tabi'a ba to zai tabi'a zai kaga musulunci ke sauki saboda dama zuciyar asali a haka Allah ya halice ta to amma kullu mawludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuawidani aw yunasrani aw yumajjisani kowanne dan adam ana haifarsa ne akan fitra lafiyayyar aqida iyaye ne suke mai da mutum da ya yahudi ko ba ma guje ko ba na gare to shi ne wannan na farko kafin share dace gashin baki dace shi ake rage wa taqlimul azfar da yayyanke farada wa halqul aya da kuma ace gashin mara wa nasful ibdi da cinje gashin hammata asali cinje shi ake amma tunda yanzu an sawa ma hanyoyin sauki in za ka sha wahala ka aske shi yayi wasiwa da aswad hadisi ne mai kyau saboda haka wani yana cikin tsadara wata ruwaya guda goma yake maimakon biyar ko kun ji wayannan suna cikin tsadara babu lokaci fi babu da yake magana akan yaushe ake yi yaushe ake ake zakin mara wannan lokaci ne mutum bai ake ba za a ce ya zama kazani dan za ga akwai wanda a ɗabi'a ga kwata-kwata ko sai ayan bal sai ka je filin bal za ka gani za ka ga amma sai da in za a yi bal ya sa riga bai buɗe amle yadda ka san wato gora to kana so ka gane ka gani irin wayannan kenan ka gane ko ka gani wanda baya kula da kansa irin wayannan kenan a musulunci ba yadda ka rika barin wannan abin ya ta zama ba ba yadda ba ba lokacin da ya wuce wannan to ka zama cikakken kaza to ji ne magana lokacin kala hadathana Muhammad bin Abdul Aziz kala hadathana Walid bin Muslim kala hadathana Ibn Abi Rawu haka ya kawo wanda shi kuma an haife shi a muharram shekara ta ɗari da arba'in da takwas ya kuma rasu a muharram ta an gane shekara ta ɗari biyu da ashirin da tara an haife shi a muharram ya koma a muharram قال أخبرني نافع كاجا يا جماعة yanayi annabi alaihi salatu wasalam ya zo duniya da jin awwal ya koma a rajin awwal rancin da yake rufi inganci ke annabi da umar kana yukallimu azafirahu abdullahi da umar ya kasance yana daddace faratansa fi kulli khamsi ashara laila a duk kwana sha biyar ka kai ma yanayin ka zaka duba wani duk sati ma ya danganta da ya gashin sa yake fitowa wa yastahiddu fi kulli shahrin sannan yana ace gashin mara duk wata yaushe ne to idan mutum bai aske ba ya zama kazami kwana arba'in tun dai ya hawa kwana arba'in bai aske ba to kazami ne kake ana faɗa ga wanda gashin ma baya so goma da wurke ba a so yi ta kwana babu likima babu da yake magana akan tada shine alikima قال حدثنا فروة بن عبد المجرى قال أخبرنا إبراهيم بن المختار عن معروف بن سعيد البرجمي عن جابر بن ابي ابي المغيرة قال يجي نزل بي سعيد بن جبير وترانا سعيد بن جبير babban ɗalibin Abdullahi da Abbas yana cikin ɗaliban sa wanda suka gwamza da Hajjaji ibn Yusuf al-Qadasi قال يجي حدثني ابن عباس Allah da Abbas ya zantar da ni cewa annahu kana yusalu aina aisarul jazur ya kasance ana cewa da shi an ina ke shaida wato raƙumi ne arha raƙumi ne arha sai sun duba lokacin da ake wahala a tsananin yunwa da rashin abinci sai a yi a je a je raƙumi ne arha a haɗa mutum kamar mutum goma baran ba ku hoton abin yadda yake mutum ne zai je samu raƙumin nan zai siya idan aka ce an siya masa dirhami goma ko dinari goma sai za ka gurin mutane goma daban-daban idan ya je gurin wannan sai ce akwai abu ya samu akan dirhami goma sai ce ya siya sai ta gurin nan uku na hudu har mutum goma idan ya zo yadda za a yi da su za a kirawo talakawa a ce musu to raƙumi ya samu wanda za a raba muku kuci shi wanda ya fara zuwa ya je ta gaya wayan can shi ne lida shi ne zan lida idan ya zo sai ce to kowa zai ba da wannan dirhami goma amma za a ajiye rakumin a nesa a fesa shi duk wanda ya same shi to ya ci idan ka harba baka same shi ba goma ka tamula shi wannan ugan na farko shi ke ne shi ne da ita ai wannan shi ne asalin ta ga dawa ko ka sa wani abu ko ku sa wani abu da karshe wani ya dauki idan za a wani abu competition ba kuɗi wannan kaga baya cikin abin da aka haramta kamar da shi gune dinar suka yi magana akan musabaka amma idan aka sa kuɗi ya zama wani abu na ce kuɗi ba ba ina nufin ce kuɗi kawai zalla ba kullu shay'in lahu qima fa huwa al-mal aka ce shi da abin da yake da kima shi yake ce kuɗi banda wannan banda wannan shi kamar yanzu principal ya da a makaranta aji class by class ko house by house yayi ba irin wannan nake nufi eh wanda kai yanzu kawo kuɗi kamar yadda yan ban suke yanzu ko Real Madrid da Barcelona Manchester da kaza na sa za ka ta gani a social media a ce wani ya sa gonar da wani ya sa babur idan Barcelona ta ce Real Madrid su asalin ta take kaji haka ya yi laifi don hawa to kaga wannan shirkin da shirkin da zai ba wannan ya sun yi wanda zai ba dan fai ne wallahi bare kuwa dan fai zai ba kaji ko an shi ne kayan leman yanzu wajen dubu ɗari hudu a takaice ina ina yar haye Allah ya tsawo to kaga wannan shi ne to zai ce bai jami'ul ashara sai tattara mutum goma shine misalin da muka yi muku bayan tarura da zura bi aka rage fasilan filal fita an gane ko sai su ce wannan raƙumin da wato da da raƙuma guda goma sai ji nuna siya abin da bi kowa zai ce to a rakumi goma mutum da kowa kuɗin da ya bayan sai ji nuna siya ba zai zo su rika harba kibiya shine ji nuna siya fa tasiru da kika sai zanzo na farko ya jefa an gane harba wa farko za a yi da mutum daya in an zo kuma yin nabiya kuma yi da mutum daya har sai an zo da ƙarshe ya koma saura mutum nawa ba haka ake yi ba dama an kewaya an yadda wani an kuma zagayowa an yadda wani to shine misalin da yake hatta ta tiru ila wahidin har sai ta koma ta mutum ɗaya za a sai zagayawa in kowa ya ci wanda ya busa shi za a cire kawai kun fahimta idan aka harba kowa ya samu to ya ce wanda bai samu ba sai a cire sai a kuma yi har sai an samu bet na ƙarshe to shi ne tattara gaba ɗaya abubuwa shi ne abin da suke asalin ta yake wa yadramu al-akharuna fasilan fasilan ila al-jisa kaji ko sauran kuma zai bi su baki kowa sai ya kawo rakumin nan ko kudin rakumin nan da aka ce da ma su da aka yi cinikin kawai da dai aka yi rago amma baka bayar ba yanzu an biyo ka baki sai ka biya to sai sai yake ba huwal maisir Abdullahi na ba yake wannan ita ce ta ta tsantsa kowa ya ta kudi da ƙarshe a cinye kaga alal akalli har kamar rubuci da aka cewa abubuwa biyar ke ta abu ya zama kai haramcin kasuwanci cewa ɗaya daga ce akwai azara to azara da yake janyewa saboda za ka rika jin haushin mutum ya ce ne ma kuɗi an fahimta da kyau ko yawwa قال حدثنا الويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال الميسر الكبار قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب بيت الميسر الكبار فقط أي ذا كان من تفسيري ka nemo a da daban ka nemo mawsu'a ta ibn abbas eh mawsu'a ta ibn abbas in sai kulubiyya na abdullahi da abbas zaka ga tafsiri mala zaka ga tafsiri kware da gaske babu kimaru di babu da yake magana akan tatar zakara kamar dai da muka faɗa zakin da ya wuce kana da zakara kan kona wanda ya turmuje wani da kuka ce a kuda har yanzu ana na raguna wanda ya turmuje wani ya cinye sai sa da kana na ta baki albasa da dawa da kaza abubuwan da aka shi karfi ta koya maka faɗa to ranar da ranar a cika mutane a cika a ɓarki jira jira har sai wani ya kasa tashi to wanda ya kasa tashi an cinye wannan zalunci a baya mun biya cewa annabi ya hana haka dabbobi faɗa ko yawa قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني ابن المنكدر عن ابي عن ربيعه بن عبد الله بن هدي ابن عبد الله ابن هدي ابن عبد الله زمن النبي aka yi yana cikin abaza ko kuma manyan zababbun tabi'i sai shi bai zamanin annabi amma bai gamu da annabi ba eh shi za a yi kuma ke kira ce babu tabi'i eh dan uwar ruwayar shi wani lokacin ba tana iya bin ta wasu ko da yake ta wasu daga cikin sigaru sahaba tana iya bi an fahimta yanzu kamar sa'id ibn musayyib sa'id ibn musayyib ai kaga ruwayar da ba za ka hada shi da daidai da waɗanda annabi ya duniya suna shekara hudu ba ba ko biyar domin karatun da ya sha ya kwankwana a karkashin sahabbai yana da yawan gaske kuma manyan sahabban da suka zauna da annabi to sai yace anna rajulaini istamara ala bikain wasu mutum biyu sun yi dace akan zakaru biyu ala abi umar zaman sai na umar fa amara umar bi kadli biya sai na umar yace a kawo zakarin a yanka فقال له رجل من الانصار كان متين cikin mutanen Madina yake da sai na Umar akatul ummatan tusabbih yanzu ka kaje al'ummar da take tajwini domin da kana ne gyara mun biya a baya tajwini yake amma wani malamin ya ce banda banda da tijin zakara me mai gyara ko da yaji wai matashin zakara bane ne banda kuma yaro eh to amma dai ka ga shi kai tsaye hadisi cewa ya kawai zakara amma ya ce wanda ta cije wai in ya tsufa sosai rikicin tsufa zai shafo zai ta tara yaro kuma yaro kuma kawai ko da shi ko da shi saboda yana goya sai ta zubo shi ta ji wani wajen hikima bata raka sai na umar sai kyale da kana babu man dala li sahibi ta'ala muqamiru babu da yake magana akan wanda yake abokin sa zo mi tata iya faɗa wannan kawai laifin laifi ne iya faɗa ko ku ba to a zo mi zai kawai za a ana mutu cewa ta kuɗi iya wannan kalmar kawai ta kuɗi to ta wani abu ko ba ai ba laifi ne قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب اخبرني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم duk wanda ya rantsuwa a cikin ku kala fi alibihi a rantsuwar da su ce ce billahi wal uzza na rantsi da lata da uzza gumaka kamar mutum mu yanzu ya ce kwaran kwatsa dubu in ce kwaran kwatsa dubu ne kwaran kwatsa dubu a ka iri ne ne da wancan to kamar wanda wani kun la ilaha illallah to ka fara ke sauri ka ce la ilaha illallah wa man kana li sahibi ta'ala wa samiru wanda yake abokin sa domin ta ta bale ka sanda to ka fara in sadaka ba ai ba ba iya faɗa kau in ku aka yi dama wannan zulubin sa ai mun biya ko kuma za mu biya nan gaba babu kimarul hammam babu da yake magana akan tatar da gabaru ko kujiya ko abin da ya gaba da wannan kana da kana mun jin zurara ya rusa shekara ta 238 yana shekara 78 shi ne amur bin zurara نعم قال اخبرنا مروان بن معاويه عن عمر بن حمزه العمري عن حسين بن مصعب ان ابا هريره قال له رجل wani mutum ya ce da abu huraira inna na tara hunna bil hammamai da muna yara muna wasa da tattabaru guda biyu fa na karau an na ja'ala bainahuma muhallilan amma muna kin mu sanya wanda da zai halatta zai halatta gare su su zai misali ba ka sa kuɗi abin miji ba ma halatta wa wani cewa idan kai kaza to ka kwashi takawwafa an ya zaba bihil muhallil saboda jin tsoron kada wanda aka halatta wa tafi da shi daga baya idan aka zo aka ce to wanda tafi gudu ko wanda tafi karfi ta wani ce to ai halatta mace to sai yace fa kana abu wurin tambaya tambaya yake ba sai abu wurin ne yace zalika min jiran ne biya ne wannan ai wasan yara ne wannan wasan yara ne ba ta gaba kawai dan ka dauko ta tabaraka ko da karara na dauko an da take su kamar da yara suke da kowa su je a dan kiwo kowa ya kama na da yayar wannan ba komai an fahimta da ku za ga ɗabi'ar yara suna kiwon wani abu kowa zai iya kamo na a zo a tara a haɗa guri ɗaya to in ba wani abu aka yi wa su mai abu ne shi ne sai abu ne ne shi wannan ai ba san yara ne wa shi ya kuna an ta turku ai zama ai turku ne na abin nufi da akwai lokacin da za ma ka dina kana yaro ne za ka yi bayan ka ji mutum ne kama da labari shi za aka ce wasan yara wanda ba haramun ba kar ku hana yara yi yawa akwai ya wasanni da yanzu yaran yanzu ba san shi ba da yawa an fahimta da kyau ko akwai wasannin da kun bari yanzu duk ba a san shi ba wata abubuwa da yawa kamar yadda na faɗa ta duk da wuce wasu na ɗauka sabar bin Allah ne mutum ya hana nan da wasa sai cin ya lokacin duka tun daga safa har dare bai da lokacin hutawa baya kaza a'a ba haka bane ana barin kokolwa ta kara an fahimta da kyau ko wani lokacin wasan ma kana sai za a kana gudu an fahimta da kyau ko wani kuma za ka takura sai yawa wasu kuma suna yi ne saboda kawai duk ma'aikata ne da matar da mijin ba wai dan suna so a ba su da lokaci ne ko sun ce ku rike musu yaro har biya ya gaso daga aiki ya gaso daga aiki zai su je su koyar abin da zai nuna ba haka a tarihin ba za a ba yaro ya huta ba daidai ba ne kuma kwata kwata ba daidai ba yana da kyau kai engaging ɗinsa amma ka ba shi lokacin da kwakwalwarsa za ta tara in ba haka ba wallahi sai ya karai za ka ja ba sai ya karai lokacin da kake so ka huta a lokacin zai koma karai kuma yawwa an fahimta yanzu ku to wannan shi ne to kaga babu da ida lin nisa babu da yake magana akan yin wasu waƙoƙi na zaburar da mata yayin tafiya wato an gaji bayan an gaji ana cikin tafiya to za a ga wasu abiya su da ake saka dan a zaburar da mata wanda suka gaji قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس عن عن البراء بن مالك أكبر البراء للي أن البراء بن مالك للي براء بن مالك كان يحد بالرجال يجي تاجا تاج يجي تاجا ماذا أبجن بابا kamar irin wancan baitin kaga a yakin azab gwallo an gaji ai wanda bai kika suka rike yi wallahi laula Allah ba ta daina wala tasaddaqna wala sallaina wal mushrikuna kad bagaw alaina ma anzilan sakinatan alaina wa thabbit al aqdam illa kaina allahumma la ilaha illa anta al akhir نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بكينا haka bai kika ne kaga ba wani sabo a ciki ya halatta amma wani malamin ya ce kamar dangi da ake fito rayuwa ba ni ba gamsu da wannan ba gaskiya amma irin wannan me ake kiran sa abiyat da za a jagoran wannan babu da shi gashi mun ji wa kana an jaka shi kuma an jaka wani mutum ne mai sauti Allah ya ba shi murya an gane ko ya hindu ne nisa shi yake rera wa mata shi kuma wa kana hasan sau mutum ne mai murya ka san ita da biyar ba duk inda murya take tana janta shi za ce dan indiya ne eh shi ne dalili to sai shi ya anjata ruwaiya ta sauƙaƙa bil qawari yana wannan baitukan da yarin to ya zagurar da su akan ababan hawan sai annabi ya ce ya kai anjata ruwaiya ka ba a sannu sannu sauƙaƙa dangane da yadda yake kora bil kawari kayan karau din nan abin da in ka sa ababa wani su suka motsa jiwa za su faɗi ko shine alkawari kayan karau tangaran in kai kuwa da tangaran ne su fice ai zai tarwace to shine wato ruwai daga sauƙaƙa bil kawari misali da imamu da sa'i ma ya fitar da abu dawud da ya dace duk sun fitar da hadisi babu gina babu da yake magana akan waka amma ka ce algina'u bai ba wasu bankin da lafiya ne. Ita wannan akiru kaga ai hasanu hasanun wa qabihu qabihu na kana na yaja take ko yau wato algina bambancin su wata ake zuba zube ne amma algina har da kida kaje karanta littafin Sheikh Yusuf al-Qadawi Allah ya ji kansa da gafara a banda al-halal wal haram wannan taba ne kawai wanda ya magana akan al-gila wal musiqa music shine al-musiqa an gane ko eh sannan sai karanta da harimu alati taraf da mal albani ya martani da harimu alati taraf shi kuma kaji yadda aka zuba karatu malam kowa yana baki kowane bangare shi ma na an da yake kiran sa karzawi yana baki sai shi kuma yana rutawa to zaka zama kana da wayewa a harkar sosai tare ma ala ta sarabi eh to sai ce kala da kana hasu kuma wannan wato a matsala kina da waka matsala ce tsohuwar matsala ba ba za zuwa ba tsohuwa dan kaga ta mala abdullahi na gondu shi da yayan sa sai dan godiyo shi da suka buga ya buga yayi misali mala abdullahi da gondi ya masa raji ya kuma yi wani ya ce kaza shi ba ya kuma yi da kanci ne shi mala abdullahi gondi ya kyale shi kawai ya yi na jimin ikuwa an gane ko to zo da haka ka dai gane cewa tuntuni matsala ne tsohuwa da an samu labari a kanta sai in lafiya ga duk sun yadda cewa idan akwai waka a cikin haramun ko da kiɗa ko ba kiɗa duk sun yadda da wani duka bangarorin in dai da waka ko da kiɗa ko ba ko zai kunna fitina misali ya zamto zai haifar da wata fitina to shi ma haramun قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله قال اخبرنا عداء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل شو قال في التفسير زي زي فسر من آية ومن الناس من يشتري له الحديث Allah ya cikin mutane abubuwan da suke siyan ya san can zance. Abdullahi na Abbas ya ce algina'u wa asibani an gaba yace kiɗa da waka da makamancin sai mu ga yadda za ka yi. kaga a can bangaren suna da jigo a cikin safai abdullahi dan abbas ya ce gida da waka bai ware kowanne ba yace shi ne Allah yake nufi wa minan naji wa minan naji a suratul luqman قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا الفزاري وابو معاويه قال اخبرنا فنان وسنان بن عبد الله النهدي عن عبد الرحمن بن عوسجه عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر السلام تسلموا وتسلموا قلت يا سلم أنسيك قمتا والأجر في جور أجر كما بالأمزة قرأت كذي إن كفت هذا عينكم يا قوما قوما والأجر شر قال ابو معاويه الاجر العباس واسا كما jami ne wasanni irin wayan zan ji ne banda wanda aka halatta wasan ruwa wasan doki da sauran قال حدثنا عصام قال حدثنا أو هريد عن سلمان الهاني عن فضالة بن عبيد وكان بمجمع من المجامع. يقول يا kasance a wani guri wani wato al-majma mujma'un nadi shi ake kira wata majalisa daga cikin majalisu gurin zama kenan baba daga wuje ya samu labarin anna qawaman yana abu da bil kuba wasu mutane suna wasa da dara ko da do ko crown an gane ko an suna wasa da ita ba ka ba gabana sai ni ke na cikin jiki yana hana a shaddan na yana hanawa matukar wato mafi tsananin hanawa tun magana ce ce ala ku saurara inna lahi ba biya duk mai wasa da wannan kwadar la ya kulu kamara la ya kulu kamara lallai zai ci kudin ta mai wasa ne shi to zaura irin in aka zo aka sa kudi zai iya ci yana nufin kaga sanda dari a yi cewa kada ya je daga fara wasa ne ita daga nan sai a fara sa kuɗi ka ajin nami da tanziri shi kuwa kamar da jin naman alade ne wa muta wa bi'un bidari da kuma mai yin alwala da jini in kai alwala da jini ta yi yani bil kuba yake annardu shine fado dara fado lido sun shiga babu mallami ya sallima ala ashabin yardi babu da yake magana akan wanda baya sallama ga masu wasan lido ba su yin lido ko kwado ko dara ko karta ko wat قال حدثنا عبيد الله بن سعيد عن الكاتب بن الحكم القاضي قال اخبرنا عبد الله بن الوليد الوقافي عن الفضيل بن مسلم ana biyu kala kana aliyu radiyallahu anhu idza kharaja min babil qasr idan ya fito da kofar da ake kira babul qasr bara ashabun nabi sai zai masu lido suna yi tun talaka biyu sai wuce shi kawai idan wato ko idan talaka biyu zai tafi gurin su ba kalahum min jadwajin irin laili ya kama su ya daure su tun daga kama har dare duk wanda ya kama suna da dosa yana a kama ce sai za a za a kurkuku a ce kama har dare ba minun man ya ukalu ila miskin na akwai wanda ake tsare shi a jikin sun zuwa rana awa sha biyu mutum awa shida ko bakwai قال وكان الذي يعقل الى الليل ولا اجد له واقع الدري الذين يعاملون في الورق سنه وان تاكل sun ya kama ga kasa kuɗi a harkar lido ko tata ko dara to kai har ka kama ka sun zama haddari wa kana alladhi yuqalu ila nisfi an-nahari alladhina yanhauna biha ba zuwa za da ba kuɗi zuwa ke tarewa kawai rabu ne wa kana ya'muru an la yusallimu alayhi yana cewa kada kada wanda ya mutu sallama sai da yana ana yi wa yan masu tata sallama to kun ji dai asalin annazu din sunan wani sarki ne daga sarakunan farisa wanda ake kiran sa azzakiyu bin babu an gani azzaki ibn babu sunan sa ne shi za ku ga a cikin hatakar da azali sarakuna ne a ciki kaka wane ne da duka wannan sunayen an fahimta da ku za ku ga su ne duk da su asali a da suna yi ne da wai wato a samu dabarun yaki strategy sai ka zai sarkin saka wannan abin da suke yi ana yi ne wai yadda za a rabawa mayaka biyu cewa an fita nan an tare ku nan ku koma can ba haka bane ka nan ko an an tare wannan gurin ko aljo ai haka ne in ka je wannan gurin an tare su sai ka canza hanya ka je kai bitin ko asali su da haka suke yi to wannan shi ne sunan sa azzakir bin babu kuma ana cewa da shi na zakir an gani na zakir ko azzakir babu isin walla aiba bin nazi babu babu da yake magana akan laifin bai wasa da lido ko kwado ko dara ko tata قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن موسى بن ميسره ya rasu a ƙarshen mulkin bani umayya bi musa bin maisara an sa'id bin abi hindi an abi musa al-ashari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man la'iba bin nalda duk wanda yayi wasan da doko ko doko ta ga faqad asallahu wa rasula ya saba Allah da manzon hadisi ne haka قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت عبد الملك عن ابي الاعوج عن عبد الله بن مسعود قال اياكم وهاتين الكعبتين بالعون annabi yace wa abdullahi da masudi yace la haiku da yin waɗannan kayan jajen nan guda biyu an gane ko yawa shi zai nuna musu alamu kamar ka ce karda da lido duk su ne sai mutu yace almautu matai to shi kenan ma waɗanda aka yi musu alama guda biyu allatai ni tujjara ni zakira waɗannan da ake tsoratar da ku mutu kan tsoratarwa za ga ga aji abin za ga yana da alama wani zai ai mafanci wani kuma za ga hoton sarakuna ne kamar yadda na faɗa a jiki idan da zotin ne shi ma haka akwai yalo akwai ja akwai bulu akwai girin shi ma haka fa innahu ma min al-maisir domin zai cikin tata da Abdullahi da Mas'ud قال حدثنا معمر بن يوسف وقبيصة قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من لعب في النزكي قد سنة يا بتو كررا وان دي واسن قدو قول دو ko ta ko kanta baka anna ma su diga yau da hubi la ne tanjiri kai ka ce ya ce cikin nama alabi ni na duniya hannunsa wajen mu da kuma jininsa wanda suke cewa ba kuma yake cewa to ne da kasa hannu a jinin alade kawai kazan da kai hannun ka ta suke cewa kawai ka kai hannun ka cikin kazan da kawai ka ni ne ke haka ce mana ga masu cewa a yi iya idan su ma kuma suna cewa ya kamata idan mutum zai yi ya yi dan nishadi wai dan sauke da birejin da birejin zai sauka ba zai karanta qur'ani ba ko ka je kai wani abu daban su ma mutum ya shiga akwai masu cewa in mutum ya shiga canji sai ya zo ya yi ko shi da masu da ne ya raba sai a yi wannan amma dai kaga shi da shi abdullahi dan masu da manyan magabata suna sukar abu amma ta yi kauce mata sai na ali ga hukuncin da yake ai ya ije ka misali wannan shi ne sai yake قال حدثنا احمد بن يونس ومالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني عبيد الله قال حدثني نافع عن سعيد بن ابي هند عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب في الناس وانت يجي واسان قدو ko ta ta ko fakada haka Allah wa rasula ya zaba Allah da wanzansa kun ji sai wani sunar kuma babu al'adabi wa karabin ladina ya abu da bin nazi wa ahlul batil to babu da yake magana akan al'adab ladabi da koran waɗanda suke wasan kanta ko daga wa ahlul batil da mabarnata sai a kore su daga garin gaba daya قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر قال اذا وجد احد من اهله يلعب في الناس عبد الله بن عمر ان يزو يسامو a cikin gidan zaune yawa da yana wasa da lido ko kwado ko karta da raba wuce gane ba ka tara ya kabbala abin kuma kun ji to قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك duk kaga yanzu lido ai a waya ake yi yawa قال حدثني مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنه بلغها أن أهل بيت في دارها لأن عائشة تاسع من أوائل وسم متاني أسكين جدا كانوا سكان فيها سنة زونا جدا عندهم نرد سنة لقدو فأرسلت إليهم في تأيكا مستوى لإن لم تخرجوها idan ba ku fitar da wannan kwanan daga gidan nan ba la ku jannakum min dani ni zan kore ku daga gidan gaba daya haka ake ka aje mutum a gidan ka yana wani abu ne ba daidai ba ka kira shi kai man magana in dai dai ba kace zaka ban mun gida daidai ne kare kuwa wa an kar zalika alai sai musu in ka da haka قال حدثنا موسى قال حدثنا ربيع بن كلثوم ابن جبل قال حدثني ابي قال كتبنا ابن الزبير فقال يا اهل مكه ya ku mutanen maka balagani an rijalin min kwai yana abuna bi lo'ubati mi qalu da hannan zake na samu labari cewa daga wasu mazaje daga quraishawa cewa suna wasan kwado dara an gane ku yawa na samu labari suna irin wannan wasan wa kana haka ya ka ce shi kuma ba hagu ne da ba يا عبد الله بن زبير بابول قال الله عز وجل انما الخمر والميسر قال شي ما دai kaba wuja irin da عبد الله بن عباس to hakika giya da tada almaisir sai ka fassara shi da wannan abin da ake yi na alido wa inni ahlifu billah ina rantsuwa da Allah la utiya bi rajulin la'iba biha ba za a kawo mun wani mutum da yake wasa da irin wannan kwadan ko karta ba illa aqabtu fi jarihi sun jari ba sai dai neman hukuma a gashin sa abin da zai sa ake magaji wa basharahu da kuma fadarsa wa wadidi salabahu liman atani bi sannan tubansa kayan da yake jikin sa duk sadar su sai ba wanda ya kawo shi kun ji wani mutum shi Allah dan zuwa ba wasa kun san ya gamo wannan ne saboda mahaifiyarsa sun tana neman da kikkiyar mace mai tarbiyya a neman asma'u mahaifiyar abdullahi dan zubair ba a aida kakkiyar mace ce na ba ku misali da kadirin misali abin da zai nuna ma da kakkiya ce sanda ajabi ya tsire shi ya kashe shi za aka tsire kansa kwanaki da ta leko ta cewa sai za ta wuce ta tafi unguwa ta manyanta ta tsufa ta ce to ba wa Allah har yanzu ba su sauke ka ba ita ce gawar gangan jikin ta wanke shi ta sa wanda kafa ina gaya ma za ka wuce su har yanzu ba Allah ba lokaci da yi ba su sauke ka ba da Allah ka duba karfin hali irin nan da tido wata rana ya ne ka je ga je ga je umma ila umma ta ce ka nemi umman ka ba umman ka ba a jazu ya san wace ce sahabiya ya je ya tsugo na ya gaje ta ina ya ce ni ta ce ni ba umman kawai sab ka nemi umman ka amma ga cikin ladabi ya kwantar da kai kai ba ne mu to saboda haka wannan shi ne قال حدثنا ابن السباع قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن عبيد بن ابي اميه الحنفي وهو التنافسي ثقني قال حدثني على بن مورا قال سمعت ابا هريره في الذي يلعب بالنزل نجا ابو هريره yana magana dan da yadda da wasu wasa da karta ko dido ko kwado ko dara binnan da kimar a matsayin daga sai ce kallabi ya kudu na amal kinzi da mai yin ta ce kamar mai cin naman alade ne kuma Allah ya haramta ko yana nuna wa haramci kenan wallabi ya abu bihi gairu da kamar wanda yake wasa ne shi kuma ba ba sa kuɗi ba ba ta ta ba iya wasan kawai kallabi ya misu ya dawo bi da mai kinzi amma wanda ya samu jinin alade ne yake kai wasa ne shi da wanda ke cewa makaruhi ne yin dudu ko ko ta jirka ce don ka ga hannunka a cikin jini domin kawai ka gani ne kai kun fahimta in babu kuɗi ne kai haramci ba makaruri ne domin abin da ake tsoro kar ya kai ka kamar da yan bal suke yi real madrid da barcelona ya sa kayan lefansa misali ko ya sa babur ko ya sa kuɗi kaza abin da ake gudu ke kun fahimta ko shi ne abin da imamu malik yake sabbi zari'a in ya zo ya ga hanyar nan zaɓi ya kai ta da ko ba haramun zai soke ta dan kakka kai kun bai da aljabu wannan ke kallon kwallon kamar irin wannan ke kallo gaji mutum ya zai da gaba ya rika gaba da wani saboda kawai an ci su ko yana zaune a wannan gurin kana gurin aka ci su kai iwu wani zai mai zai ka daga nan faɗa ko ba haka bane sai faɗa ya tsalle kun fahimta to abin da duk wannan sabbin zariya inda za a yi babu wannan to sai a ce ma ka aikata iya ko abin da yake mubahi ko a ce ma halal wanda ya basu kaga misali zai kalli ba ai zai zai kunna shi kadai a tajin zai kalla duk da wasu faɗa da matan su suke yi haka wata take in ba a gurin kallo yake yi ba kuma in aka ci su ke zai tsana ya ce miki rashin mutunci saboda an ci su to kaga daga nan duk abin da ba a so kenan an fahimta da yau ko shine to dai yake ne wallazi yajlisu inda yanzuru ilaiha wanda yake zama kuma a gurin da ake kaga shi kallo yake shi da iya zo ba ko da zaka duk abin da ake ka san wanda ke ba da mamaki wanda zaka yi da sai sai ya tafi kallon ban shi sai yake mai kun shi ma ya shiga da ta samu ban kata wani irin zagaye sai ya zagaye sai ga wani ya zo da rediyo kawai ya fito ya zo yana kallo kai ma za ka shiga kai a gaba kuma ya biya shi Allah akbar kai kwana da jin kallo inda ake karatun addu'a ka tsara an nan da za ka tsaro to to sai ce sai ce kallabi yanzu ila lamin jinjin shi ma kamar wanda ya je sa alabi ne a gaba yana kallon nama dan Allah wannan ne ne zai kila na taka lokaci kawai قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب انا عن عمرو بن شعيب عن ابي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال اللاعب بالنصفين ثمار كعاجل لهم الكنزير wanda yake ɗebo kayan nan na kwado abun wurgawa sai amfani da ko wani abu ne da ke yin da karfe kamar azaba ya wurga kamar abin da ya zafi da ko tata dan dan tata kajin lamin kinzir kamar wanda yake cin naman alade ne wallahi bi ma gairu kimara ne wata da su kuwa iya zo din kawai ba ta hanyar tata ba ba ta kudi a ciki don mun ce ta shi ne a sa kudi kudin kuma naku wanda ya cinye ya kwashi ba wai makaranta ko wani abu a samu ku gasa ba irin wannan ba to shi ma kalma gami iya da hufi da mikin jiri amma wanda ya jirgi hannunsa ne cikin jinin alabi to babu lahi dagul mu'min min ju'rin marratayn babu da yake magana akan ba a garan mumini sau biyu a rami daya eh ba a garan mumini mumini sau biyu a rami daya haka annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa asali akwai wani bawan Allah wanda sunansa ya kwanta mu wanda a jahiliya shi ka ga zagi Allah ya zagi annabi ya zagi sallah ya zagi musulunci haka wata ran sai a kama shi an fahimta da kyau ko a yaki da aka kama shi sai ta ba da abuwa da Allah a yafe mar kaza kaza kaza ba zai kuma ba ya daina ya su ba aka gallabe shi da aka tashi dawowa ya ki bada sai ga an kuma kama shi kai daga kashin sa ba a ranar da ya tafi je dora a inda yake sai da ya dora to gini da aka zo kuma wannan dadin baki sai annabi ya ce la yudul mu'min min ju'rin maratayn ba a zaran mu'mini sau biyu a rabi sau daya a rabi ɗaya sau biyu ka jira hannu mutum jiya gari ka kamar wannan da irin mutum ne haka abin nufi duk abin da ya zanto an taɓa cutar ka a kai kanka kuma kai kanka suna cewa sai dai bakara ce ne kai mai mulki ba yadda za ka yi sai an cuce ka an kuma cutar ka haka nan mata da miji sai ta cuce ka ta ƙara an fahimta da kyau ko haka suka yi ta kawo ka wajen simfin mutane biyar su ba yadda za su amma dai ba wai ana nufin kawari da kana zana ba amma kamar miji da mata in ka zo ba da kuɗi naira goma kuɗin tefa ne ka san ta baka ka kashe da zai hana gobe ka ƙara ba da goma ba domin biyun nan ka bi diddigi sai an kai amfani da ita ko in ba kai ba ƴaƴanka sai za a nan ba a so ka bi diddigi da yawa sai a samu matsala yawwa babban misali kenan kaga kamar mu yanzu mu da muke wato masu zabe masu kuri'a a hannu ya zo ya muku roman baka a shekara hudu kuma in zaɓe ya dawo ya kuma dawowa sannan kuma mutanen su kuma yadda shine babban misali mu ma dai da misalai wannan shine sai dai misali ya dabbare ku ya tafi ku ƙara ganin da sai da zaɓe ya dawo ya dawo wai kuma mutane sun manta saboda an ba su dubu goma goma yanzu a nan da ya kamata ka tuno hadisin la yadbul mu'min min ju'rin maratayn sai kun karbi goma goma wani ya dike ce ran kai dade muna da magana ka janyo hadisin ka ce la yadbul mu'min min ju'rin maratayn annabi ya ce ba a tara mu'mini sau biyu a ran da iya wannan sako ka bayan to ba za mu kuma zaɓar ka ba shine bayanin dan wallahi yanzu yadda ya bade ku da kura haka ne kuma bade ku da kura ya tafiya wannan shine cikin kalabiyan ku babu marama billahi babu da yake magana akan wanda ya yi jiba da dare shi din zai jiba abin da aka ma da dare yake shi za a zaka ga hatta masu gwada makami ai da da sama suke harba ba harba ake kawai gabas ko yamma ba abin biya ba a to akan da za mu tsaya قال حدثنا عبد الله بن سليم قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين با غار المؤمن توجيو harami daya to insha Allah sati ne zuwa zamu gaba abuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sufofinsa ba ɗaukaka Allah ya biya wa kowa bukatunsa na alkhairi muna roƙon Allah madaukakin sarki da sunayen sa kyawawa da sufofinsa ba ɗaukaka waɗanda suka yi mana siya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya mu waɗanda ka ta aure a gaba da waɗanda aure ka ko a gaba Allah ka shiga mana lamarin Allah ka zauna da kasar mu lafiya muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sufofinsa ba ɗaukaka Allah ka ba mu shugabanni na gari marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu kuncin rayuwa da talauci da al'umma muke ba mu rabi Allah ka yalwata mu Allah abin da za mu iya ba Allah ka iya mana shi muna roƙon Allah da sunayen ka kyawawa malaman mu da iyayen mu da malaman malaman mu da suka duk za mu gidan da shi Allah ka dukan ba kire kuma Allah ya tsara musu lafiya tsawon bana Allahumma aminna bi awqanina wa aslih ummatina wa la umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين